أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara sake haɗurmu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. yau muna biyu ga wata na zulka'ada hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da biyar ga wata na bakwai shekara dubu biyu da goma sha tara Allah yau za mu tashi harkon surat ibrahim kamar da aka saba aka sani surori makiya sukan cika magana kan tauhidi na rububiya da na uluhiya da magana ta manzanci tabbatar da gaskiyar manzanci da magana ta imani da wunin kiyama alarama haka ɗauka farkon sura bismillah
ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك Allah subhanahu wa ta'ala na tabbatar da cewa wannan littafi na alkurani shi Allah shi da kanshi ne ya saukar da shi zuwa ga manzan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabun anzalna ilayka wannan littafi mun saukar da shi zuwa gare ka litukhrijan nasa min az-zulumati ila an-nur dan ka hudo mutane gaba daya daga duhai na jahiliya na shirka da abin da ke cikinta ka hudda su ilan nur zuwa ga haske na musulunci kuma wannan aiki naka na hudda mutane daga duhu ko daga duhai zuwa ga haske ba abin da ba da karan kanka ko da ra'ayinka bi izinin rabbihim su mutanen da uzinin ubangijinsu mahalicinsu shi ne baka wannan aiki na huddo su daga duhu zuwa ga haske balle idan ya zama tuwon amsa kira kamar da ke alkawalin Allah ne Allah waliyu ladina amanu yukhrijum min zulmat الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور amma haka wuri والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون subhanallah Allah waliyul ladina amanu Allah shine waliyi masoyi majibincin lamarin masu imani yakhrujuhum min az-zulumati ila an-nur Allah na hudo masu imani dan su ne suke amsa kiran Allah shi magana kenan su masu imani ke yarda da kiran Allah Allah na hudda su daga duhai zuwa ga haske amma wallazina kafaru awliya'uhum at-taghut wanzu kafirce ma Allah ba su amsa kiran Allah ba su masoyansu tagut ne tagut dukkan wani abu da aka ba haƙin Allah gumki ne wani wani mutum ne aljani in ne ne wanda aka ba shi haƙi ba na Allah ba an bauta ba Allah ba suna hudda su su kuma minan nur ila zulmat kishar na Allah kenan shi Allah ya hudda su daga has- daga duhu zuwa ga haske su kuma wannan tagutakin su suna hudda su daga hasken zuwa ga duhu zuwa ga duhai ma ce ula'ika ashabun nar hum fiha khalidun wa'annan sune yan wuta masu dawwama a cikin Allah man tsare kansu kenan wannan aiki naka shine hudda mutane daga duhai zuwa ga haske bi idnin rabbihim da izinin ubangijinsu ila siratil azizil hamid zuwa ga hanya ta wadda take ta mabuwayi alhami abin yabo wane ne wannan Allah da aka siffanta mabuwayi abin yabo
الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد na'am nan ya ka ce Allahi kira hafs kenan wasu ce Allahu mushkila wadda ake kamar ka ce abin ba da ya ka ce Allahin wannan na ta wani lokaci wani malami wanda takanar ka turo shi na ƙasar ƙasar Nijar da Saudiya mutumin amma yamma ne magarbin ya zo karanta da alkur'ani kuma amma shi da yake tashi a cikin warish bai taba ka a kawo da na Allahi ne suna iya koyawa ɗalibai ahli sunna karatu a masallacin safan gari ne ya ka zo nan kuma littafin da ke hannun su littafin hafsu ne ce a nan kun yi da gogi suka ce a cewa wadda ce kun kuskure ne kun baiwa ce allahi kun ce baiwa wallahi kun ce baiwa ce allahi shi kuma da kun ba kamar da taɓa ba wallahi ce kuna gogi na ce a kan gogi ku da ku bincika ne tun da ya za a yi ku rike littafin sa na madina ba littafin a ce bugun ƙur'ani da kuma tun shi ake buga ka a buga saudiya saudiya kwamiti na manyan malamai ƙwararru na ƙura'a ƙwararru ake kawo kayan a buga shi ma kuma a girma kuma a ko sunansu wane wane wane ya an diba an tabbatar da eh ba kuskure kun wasali ta ko a sa ɗan ba ba irin bugu bane bane nan ake buga a nan kasashen mu ko mutum shi ake bugari mai ƙur'ani a Najeriya nan ba la ba an na zuba ƙur'ani kamfani ne an na zuba ƙur'ani arna ne kamfani ne kudi ne kun kai kofi kun kan mota kofi ne haka suke to saudiya kan ba ka saudiya saudiya ba wai qur'ani ne da kumiti na qurra ya za ku ce wai kuskure ne kashe ba na gaba da ya gane haka ne kenan haka abin yake imma cewa da badala ne abin da akwai ka'idodi na malamai ta dai ba wata matsala ka abin sai na ce muku siratul azil amin waye wannan shine Allah ma'ana Allah kenan ya shiryar da mutane zuwa ga hanya ta mabuwayi abin yabo wannan da aka siffanta mabuwayi abin yabo shine Allah allazi lahu ma fis samawati wa ma fil ard shine yake da dukkan abin da ke cikin samai da kasai mulkan wa khalqan wa abidan kullum lillah duk abin da ke sama da kasa halittar Allah ne mulkin Allah ne bai suke ga Allah da ce wa wailun lil kafirin min azabin shadid azaba ta tabbata ko hallaka ta tabbata ga kahurai hallaka ta azaba mai tsanani su wane ne wannan sifarsu الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد ya kula ga tsarin ƙura'ani musulmin ƙura'ani da na kawo wani aiki mara ko da na kahurci ne bayan kama suna ba aikin ake magana aiki iri kaza ga matsayin shi aiki ga na masu imani ne aiki ga na masu imani ne tare da gare kai ya kaza kaza zaɓin zaɓi shi ne kenan aiki kaza ga masu shi aiki kaza ga masu shi da yi maganar wanzu kafirce ma Allah azaba ta tabbata gare su daga azaba mai tsanani yace allazi yastahibbuna alhayata ad-dunya ala al-akhirah sune wanda suka zabi suka hihita rayuwar duniya akan ta lahira eh sun zabi duniya akan lahira in za su iya dirme da lahira su akan samu duniya magana kenan wai su duna an sabilillah suna kange mutane ka a gane hanyar Allah suna kange an ce ba mutum wa asad tasad da sin bambancin asad na sin a toshe kowa a liƙe makoda maza abin daga ciki ba asad da sadirin wannan a kana kana ba ya kare ka kana kallon abu ya hana ka zuwa nan aikin marasa manufasa addinin Allah mutum iya kallon gaskiya iya jin gaskiya da shubu ya ji ya gani amma da shuboyi ya kange shi kai zo kai bita shi ne ake so kange mutane daga hanyar Allah ke suna ganin abu ya ce waya buguna wa iwaja kullum su ba sa so a ta yi sak a yi kwana ka ta yi daidai a ta yi kara zube wanda shi mace shi ne haɗarin duk mutumin da bai so a gane sunna iya cikin wallahi don sunna ita ke ɗora bawa kan addinin Allah kan yanda Allah ke nihi da littafin shi kan yanda Allah ke so a bautata mishi yanda yake nihi da alƙur'ani shi dan ga wanda ya aiko Allah subhanahu wataala bai sako da Qur'ani da saman Qur'ani a ga Qur'ani amma kawai hada a saman ka ban Qur'ani Allah inda ya so sai sabkar da Qur'ani aka abu kurin tungum gaba daya mai doka doka a wani ya zaba ya aiko kuma aiko shi dan yayi bayani itubayin lazima nuzul ilaihim don ka musu bayanin abin da aka sabko kenan hanyar Allah duk mai san gane addinin Allah dole ya bi sunna idan ku bi sunna zai bi ra'ayi to ya yi kwana ya bi ratsi tabbas to su akwai ba sa so a gane kullun kata ne ke sak ba mu zan ya magana ce ha za ta rabla mustaqim annabi ya ce wannan ita ce hanyar Allah to tar amma ke sak ba kwana so ake a tayi daidai akan qur'ani da sunna akan magabata ta kwarai amma malaman gargajiya yan bid'a ba sa so kullun a tsaya ci duhu ka gane dan samu abinci shi na kuran dan su kai tukunya su kuran shi shi musu kai kuran yace wa yabghuna iwajan suna neman karkata ga hanyar Allah ulaika fi dalalin ba'id wa inna suna cikin bata wanda ya nesa da gaskiya Allah kiyaye ya Allah ce gaba
wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum fayudillu Allahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwa al-azizul hakim Allah subhanahu wa ta'ala ke cewa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi li yubayyana lahum Allah ya ce ba mu aiko ba da wani manzo daga cikin manzanni sai da halishan mutanen shi kenan wanda yake jin maganarsu li yubayyana lahum dan ya musu bayanin alqur'ani ya musu bayanin abinda Allah ke ni da su yan wannan shine manuwar aiko da manzon Allah asali ga larabawa to amma shi dan kaka samu wata madogara annabi sallallahu alaihi wasallam iya da wata khususiya kamar da cikin sahih bukhari haka sai muslim yake cewa utitu khamsan lam yutuhunna ahadan min al-anbiya qabli an ba abu guda biyar ba a ba ba wani ɗaya cikin annabawa kahinni ni kaɗai aka hihita da wani abin guda biyar zaɓin guda biyar shi kaɗai ke da su saɓanin sauran annabawa ya ce nusurtu bin ru'ub mamasai ta shahar an ban nasara cin nasara akan abokan gaba daga tahiyar wata guda idan tun kare gari tahiyar wata guda ka hanyar je tuni Allah ya tsoro a zukatan kafurai ka shi kuma duk ƙarfi shi in sare ba ba ba ba ka zakatar duk ƙarfi mutum in yi tsoro shi kenan ya kare to Allah ya bashi wannan nasara manzo Allah ka hanyar je garin tahiyar wata guda ka hanyar je Allah ya tusa mutanen garin tsoro ka shi ne zama kama hanya tuni ka hanyar sun kare yace ni aka ba wannan abu yace wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura an sanya mun ƙasa dukanta masallaci ne abin tsarki ne ma'ana magana sauran al'ummomi sai ka je bi'a ko coci za mu ce sai ka je ba a sallah a gida ko a gari dole sai an je wuri guda sai an je masallaci a bauta ma Allah duk ana dinan amma ni ya ce ƙasa ko ina ma'ana inda lokacin sallah ya maka ya ce tarwa ya kaba kana duk inda kake lokacin sallah ya yi ka yi sallah a wurin inda ruwa ka yi arwala ka yi sallah babu ruwa ka yi taimama ka yi sallah ya ce ni kadai aka ba haka ba mai wannan wannan abun ba ni ba ya ce wahulati daga na'im nan wahulati daga na'im an halitta mun ganima sauran annabawa idan annabi ya ji aka yi jihadi aka yi jihadi an haramta musu cin ganima haramu ne a ci ganima kuna abin da ake yan haka yaƙi aka tara ganima wuri guda sai a tara alama Allah ya amshi wannan yaƙi naku sai wuta ta zo daga sama ko ya kallo sai ta ƙona abin gaba ɗaya amma ni Allah ma al'umma ta rahama aka halitta mana cin ganima misali gwan labarin annan Musa alaihi salam zama da yi a cikin dimuwa bai samu abin samu damar shiga batun magarsa ba sai ya duwan latijo irin su musa su harun duwan latijo ba a shiga batun kasar shi ba don shekara arba'in aka yi shekara arba'in aka yi a gihi ba shiga ba ana cikin dimuwa haka duwan latijo ya rasu he matashi yusha wanda allah ba jagorancin bani isra'il shi allah ba jagorancin su ya shiga batun makasar da jihadi ma'ana shiga ya kama garin shi ne ya zo ya fafata ya fafata da bakan gaba lokaci yayi na shiga badal magadis tun musa alaihi ya koma ga Allah ya mutu da harun sai an kare gani shi ne da ya zo ran juma'a ne aka abu ruwa bukhari ruwa ta inganta da farko musulun ran juma'a aka wannan yakin sai ga rana za ta fada su kuma addinin banu isra'il idan rana ta fada subdu ba aiki subdu ba komai subdu to shi kuma da rana ta tsari juma'a a ina ake an shiga subdu an shiga daren subdu gudun haka ya tsaye ce an ci mamur wani mamur ke rana kina bin umarni ina bin umarnin Allah Allah ka rike min tahiya abu a rike min tahiya ka ta wada sai a dake ne makurin ya ida ya yi fafatawa manzo Allah ya ce wannan bawan Allah shi kadai aka rage ma tahiyar rana ji a cikin annabawan Allah ne shi annabi ce shi kadai aka maka aka rike mai abun ya tsaya tankin lokaci ya tsaya babu lokaci yanzu sai da aka kare fafatawa tukon aka bar mu kuma kaman da ya ci gaba tahiya bayan ya kare ganima ya kwasa ganima sai ya tara ganima kamar da aka saba wuta ta zo ta kona wuta ta zo ta bar ganima yadda take ba ta koni ba akwai matsala me matsala ka ce akwai kwange wani ya sata kuma yado aka yi shuru annabu annabu a lokacin da ce abinda za a yanzu kowace da kasu ko kabilanci sai yake da kowane shugaban kowace kabila kowane gida kamta kowane kabila da kowane gida fami ya zo mai hannu da shi inda zai gano a famikin gidan da yake aka satan sai hannun ɗan gidan sai rike hannun shi ya gaisa da wannan huce wanda sata take cikin su iya zawa karab hannun shi rike sai to fi kuma gulul a cikin kuke da barawan yanzu ya ware ga na barawa ke da aka ware kuwa 'yan gidan ana bincikawa a kayansu e ga wani ya kasa haƙuri ya ga kan saniya na zinariya ya kasa buri ya ɓoye eh kan saniya na zinariya ina na sabota wannan shi ne ɓoye ga gani an kwaye kwashi gani ma ya aka hudu aka sa ana sawa ta ta ƙona kire annabi ce ni ne aka ba aka halitta mun ganima abinda ba a halittawa ba annabawa kai ya ce waɗitu shafa'a kuma ni aka ba ceto shafa'atul uzuma zai gagara kowa da kowa duk annabawa tun daga adam a nan matsala jaje adam jaje ya kawo nashi bai wace a yau ba zan iya zuwa ba in roƙi Allah subhanahu wata'ala ya ceto ni da na ci daciya yau Allah ya hushin da bai ta hushi irin na yau ba kuma ba zai ƙara hushi ba irin na yau ina ne na zuwa ban na iya ku ta yi gaba zuwa ga Nuhu shi ma Nuhu jajen shi ya za a yi ne a matsayina da na addu'a ka halakar da duniya duk da kaure ne mace ina ce Allah ba zan iya ba shi ma turo su a yi ƙasa Ibrahim shi ma matsalar shi a je ga Musa matsalar shi Isa matsalar shi to kana annabi ce zan zan ce annabi ce zan tashi ce ana laha ana laha yace ni nake da wannan matsayi shi ya shi ta shabata shabata uzma kenan babban ceto kenan yace ni ke da haka ya ce zan wari in je gaban al'arshi ya ce zan wari in yaba Allah da wasu kalmomi na yabo ya ce wannan kalmomin har a yanzu bin san su ba he lokacin da ya sujira ga Allah Allah zai cusa mashi wasu kalmomi na yaban Allah ya ce bayan na yaba Allah na yaba za ce irfa asak daga kanka ya Muhammad ishi fatu shafa ka nemi ceto a baka wannan shi wannan shi kadai da abin haka za a zo shiga aljanna yace nan ma ni zan zuba wa aljanna ba mai shiga kahin ni shi zan kwankwasa a ce waye yace muhammad yace bi kai kai ka ban umarni kai bude ma kowa kahin kai kuma manzo Allah ya huce kai kariya ka shafa kwace matsayin shi ya huce kai kariya abinda Allah ya wadi ya ishe ka bai bukata kai kai kariya ga wannan annabi ya huce kai kariya matsayin shi ya huce ya yi kariya ka tsaya kun da abin alqur'ani sunna ishe ka ka tsaya kun yaban da Allah ya mai alqur'ani sunna ya wadatar da mu amma daga mutum da an ji ayoyi da haka sai in gaggatu ya karya da kwashe-kwashe haka ya Allah saka wuta kawo annabi karya kawo Allah karya ka tsaya dan wa sunna qur'ani sunna sun da cika matsayin manzon Allah bai bukata ya yi kirkire yace bayan ce an ban ceto yace wa kana nabiyyu ba su ila qaumi khasa wa bi usu ila nas ama yace annabawa ana aiko su zuwa ga mutanensu kadai ni kuma an aiko ni ga duniya gaba daya kul ya ayyuhan nas inna sallallahu alaikum jami'an yace ce ya mutane inna sallallahu alaikum jami'an ni manzo Allah ne zuwa gare ku gaba ki daya amma sai ka kalla ka fita ka sabaci ran wani zai duka wannan albara ga ya musu ba aiko ka zuwa ga kabila daya ka zo ne dan duniya gaba daya wannan sauran annabawa bakin annabi ne na kabila kaza hudu zuwa ga samu zuwa ga adawa samu sadi zuwa ga samu dawa isa zuwa ga musa musa zuwa ga banu isra'il amma manzon Allah zuwa ga duniya ne gaba daya da haka yace kenan ban mu aiko da manzo wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumi ba ma ba mu aiko ba da wani manzo a cikin manzanni sai da halishan mutanen shi li yubayyana lahum dan ya musu bayanin abin da Allah ke ne da su ɗan wa cewa na masarar sanar hikimar Allah su inda ya tashi nan ne jigon ɗan bana addini su kuma suka sada a sakon zuwa ga duniya gaba ɗaya diba hikimar Allah kasancewa yadda manzan Allah iya so ya aika ya aika wa banu isra'ila kiraye su Allah mai na ba sai kira zaid zaid da abin da muke bukata sau su na kusa kawarin kusa kawarin kusa kuma ahlul kitab yace ina so ka je ka koyo harshen ahlul kitab na na banu isra'ila kasa kwano ne ko harshen gaba daya shekara nawa yi kwana goma sha biyar kwana goma ya komo iya rubutu da karatunsu sha biyar kurum zai bin zabi ya zama shi mai rubutu komishin ke kai da gawa a takaice dai ke wani wani shine kenan hikimar mu'amala da mutane da abin da suke shi da wani shine hujjar malamai na magana fasara hudu ba kuma ce su musu fasara su malamai wancan ɗan harko a a yi ta da harshen mutanen na muke da matsala hede a tarjama su na gaba da suna gama gaba ɗaya za a zo malami ya tsaya yadda muke zuwa unguwa unguwa muna wa'azi su a can da haka suke yi a ja aya a yi bayani ba wani halarci an kare daga ba zuwa a duk wannan fitina ce duk gudun fitina ne duk gudun fitina an saba ne an saba ka ce ba ta yi ma wani ce ba ta yi ba zuwa ka zo ka wa'azi kai kai wa'azi kai wa'azi akan hudu ba kai wa'azi kana aya kana fasara ta ce kayan hudu ba ta yi ba ta yi ba alhali diddai ne wa'azi ne a hudu ba wa'azi ne a wa mutane bayani a ce musu Allah ya ce annabi ya ce diddai ne sauran wasan ka duk wani tsoron fitina ne abin hannun saura ya a ja a kare hudu ba gaba ɗaya da gaba a koma a yi fasara diddai ne a ja aya a fasara diddai ne haka su magabata an warko suna saɓani akan yaya za a yi sauran mazahib suna ga kurin za a zo gaba ɗaya kamar yau yau an gaji misali indiya ko irin sa rasha musulmin can pakistan ba wani larabci ba wani larabci kuma musulmin larabci kurin an ka ayan kayan hadisi wasu suna kama aya ka da harshen mutanen nan da yan shekaru sa matsala a ƙasar indiya kan wani matsala aka kawo fatawa ga saudiya ga malaman dajana da'ima ta saudiya a ce akwai bin baz shi shugaban zaman aka kawo wani mas'alar an samu rikici a indiya kan fasara hudu ba ko yin hudu ba da harshe a 'yan kasar wasu ce akwai matsala karshe dai bayan tattaunawa abinda babban suka ce mas'alar abin suka ga in ma an matsa suka ce gurin duwan sai hudu ban abin da shi ayoyin qur'ani da hadisai ya kawo su da harshe na larabci amma saura ba wata matsala ya yi bayanin wa'annan ayoyi da hadisai da harshen al'ummashi wanda shi abin da aka ɗaka haka nan kenan wani ba wata problem a wajen magabata kan magana tarjama bayanin hudu ba da halsaku ta wa mutum yanzu kurin ya ta zuba larabci kan mambari da waya magana sai kuma sako ne sako ne ka zo na sati za ka ba za ka tsakawa al'umma ka wani wa'azi gargadi wani ka ta abin bida ce to an kace bida ce sai mu hasa zuwa unguwa unguwa muna wa'azi dan manzo Allah biyo nan bai fasara ba ko yan ka ce wanda ce wai fasa hudu bid'a ce to wa'azi mai mutu bid'a ce da ke da Hausa duk ɗaya ne ba bambanci yanzu zaka ja aya ka fasara a wurin wa'azi haka ne a wurin hudu ba ka zo gurin ka zuba larabci ka tsare ka tafiyar ka a wani wuri wani a sati wani zai zo iya wasa yan wannan zanen garin no za samu matsala a wani sati wani problem al'umma ta buƙatar bayani malami ya zai bayani sa abin da ya wuce ba sai sati ya wuce yau ne zai me ka yau abin da ya kamata tun sati da ya wuce ne ya zo ya kara bayani ba sa abin da hudu ba kai ya zo ba abin ya wuce ma amma mi ma ba za yi ma mi ya bakana ba za ka ce ba kaza kaza ka wani bai fa'i da komi in ma an yi abu a zo radda aka yi abu zai fasara abin za a yau yawa don hudu ba sakon sati ne wa'azin sati ne da liman ke yi abin daga cikin bane mata al'umma abin daga cikin al'umma a yau a yi bayani kan shi ma bayan abu ya za wuce zaga mu fasara duk wannan ba bai wata wata ma'ana mai kyau gaskiya magana a takaice dai wannan shine hujjar cewa kenan al'umma dan amfanin isar sakon Allah za musu bayani da halishin su liyubayyana lahum fa yudullu man yasha wa yahdi man yasha nan abu ne kira za a yi amma kuma shari'a nan Allah Allah ya batar da wanda yake so ya shirya da wanda yake so abu ne duka hannun shi da shari'a da bata abu ne a nan Allah wa huwa al-azizul hakim Allah shine mabwayi abin da yaso ke yi kuma al-hakim kuma iya abin cikin tsari hakim kenan mai kiba kenan mai aje komai a wurin shi ci gaba
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور نعم الله سبحانه وتعالى ina manzon shi labari kenan irin aikin da aka aiko ka da shi na hudo mutane daga duhu zuwa ga haske ba kan ka haro ba aiki ku labari an yi wani annabi Musa alaihi salam Allah ce walaqad arsalna Musa bi ayatina mun aiko da Musa da ayoyin mu Allah ce Allah ne umarni shi ma an akhrij qaumak ka huddo mutananka ta banu Isra'il min az-zulumat ila nur daga duhai zuwa ga haske ake na bakin wa zakirhum bi ayamillah ka tunatar da su nan ta ayyama na alwaqa'i amma bala bana bas ke cewa alwaqa'i ma'ana irin labaru na ni'imomi da Allah ya ma yan harko akan da'asu ga Allah ga irin ni'imomi da ya musu da irin ukuba da ya ba masu kangare ma Allah shine ayyamillah bangaren ni'ima da bangaren ukuba da ya ba al'umma da ya zama to wa'azi ga yan baya zamu ga kaga insha Allah yace inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur cikin ba da wannan labari akwai ayoyi ga dukkan mai haƙuri mai godiya dan halin masu imani kenan mai imani haƙuri gare shi kuma iya godiya ga nimar Allah iya godiya da alkhairi ko ga mutum an wushi ne dan manzo Allah ke ba labarin cewa malashi kunna sai lashi kurulla annabi kita duk da bai godiya mutane bai godiya ma Allah a lazim ka yi godiya ga aiki duk da ma alkhairi lazim ka gode mishi manzo Allah ce duk wanda bai godiya mutane to bai godiya ga Allah mai imani iya godiya ya godiya ga Allah ya godiya ga duk mai duk da mai alkhairi lazim ka gode mishi shi wanda ya kawo ta ruwa imam ibn kasir da hadisi ne wanda imam muslim ya rawato yake cewa inna amalul mu'min kulluhu ajab la yaqdi Allahu lahu qada illa kana khayran lah in asabatuhu darra safar fa kana khayran lah wa in asabatuhu sarra shakar fa kana khayran lah yace abun mumuni dukkan lamarin mumuni abu ne abun burgewa ne ba ba muhu abu akan imani yace idan Allah mai hukunci da wani abu na matsala in alkhairi ya samu zai godiya wani godiya da yi Allah ni'im alkhairi ne Allah zai kara mishi in matsala ya samu zai haƙuri wani haƙurin ma alkhairi ne gare shi ce mai imani ba mai hakan ba mai imani ba kullum cikin alkhairi yake alkhairin ya yi godiya tsari ni'imar Allah ce a samu matsala gode ma Allah ba shi lada sai ce mai imani bai cikin problem bai cikin matsala yace mai Allah ta gaba kai in Musa
وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
ka kumance bayan mun karanta wa zakirin bi ayamillah Allah ma Musa umarnin tunatar da mutane da abubuwan su kasance al'ummin an warko yanzu Musa irin abin da yake mutu ji hankalinsu na ni'imomi wa idza qala Musa da qaumi zikru ni'matallahi alaikum ka ambata mutananka ka ba su labarin lokacin da Musa ke magana ga mutanen shi uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imomi na Allah da ya muku irin su man da salwa da alghamam irin alabdana na sun huto daga masar Allah ya tsirar da su daga hannun fir'aun sun shiga daji babu gari babu abinci ba komi ba makayan ɗauta kunyar a wannan ƙungurmin dajin kuma suna cikin timuwa Allah ya musu wata baiwa ta abinci mannan wa salwa salwa tsuntsaye ne suke haɗa wa bisa tashi bisa haɗa kamawa a yanka a ci a ci nama kuma ga abin horo-horo kamar zumu zumu abin sha a sha siro a sha lemu zamu ce ga abinci ga kuma rana babu ɗaki babu tanti babu ruwa Allah ko da girgije ke musu inuwa wannan ni'imomi da Allah yake musu ku tuna a kansa da fal ku tuna ni'imomi da Allah yace idin anjakum min ali fir'aun lokacin da ya tsiratar da ku daga fir'aun da jama'ar shi daga gallada suke muku ya sumunakum su al'azab suna gana muku mummunan azaba wa yuzabbihuna abna'akum ku allallasa ku a ba ku kashi ku sha azaba kuma wa yuzabbihuna abna'akum kuma diyanku a kama diyanku maza a yanka wastahinu sa'akum kun matanku a bar diya mata sun yi aiki sun yi bauta Allah ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim cikin wannan abin da ya mato musu bala'in fir'auna azabar fir'auna a kama diyan ku maza a yanka a bardiya mata kwarai akwai bala'un nan bala'un bala'un nan bala'i bala'i malam bahaushe daban ne bahaushe ne bala'i to abu ne mugu an ce bala'i a larabci iya lokacin abin da ce jarrabawa ce mai Allah ka cewa wa bala'una bi lasa da usai'at ko Allah ya ce wa bala'una bi lasa da usai'at muna musu jarrabawa lasa da usai'at da hasana sai kenan bala'i akwai wani alkhairi a baka arziki a baka ni'ima bala'i ne da jarabe ka ne kuma ga maka da bala'i da rashin lafiya kenan bala'i nan mana jarrabawa yace wa fi zalikum bala'un rabbikum azim a wannan kaga nan nau'in matsala ce nan akwai kwarai jarrabawa daga ubangijinku kuma jarrabawa ce kwarai mai girma ko bala'i ne mai girma wannan yanzu bayan wannan yace wa ista'zana rabbukum وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
yace wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum ka ba su labari lokacin da ubangijinku ya sanarwa ya sanar da ku cewa ku sani bayi la in shakartum in har kuka yi godiya a kan ni'imata la'azidannakum za mu ƙara mu ku gode mana mu ƙara muku ni'ima kuma wala in kafartu an kuma kuka butulce kuka ma Allah butulci in godiya butulce butulcin kenan kuma shi ma ya lati inna azabi la shadi ko ne Allah ya dashi idan ka ka butulce a to azaba ta mai tsanani ce wanda ya godiya akwai ƙari wanda ya fitirce akwai azabar Allah wa ƙala Musa wa ƙala Musa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa inna Allah la ghaniyyun hamid Musa kewa jama'a shi wa'azi don ku san ba Allah ba kama in kai ibada ba Allah ba kama in kafirce ba kama Allah tsiya ba kan ka kama tsiya ya ce wa ƙada Musa Musa ke ya ce in ta kufuru antum wa man fil ardi jami'a idan za ku kawuce ku dukan ku gaba daya ba ku ba duk duniya su kafirce ma Allah duniya gaba daya to ku sani ba fa inna laha la ghaniyun hamid Allah mawdaci ne abun yabo ne rashin ibn kasir ya karuwa ta imam muslim wanda yake kawo hadisi kudisi da imam muslim ya ruwato wanda ba za ki bar labari Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada zalika fi mulki shay'a ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjad qalbi rajulin wahidin minkum ما نقص ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل في البحر أبن لك رواية الله سبحانه وتعالى كي يا باينا يا عبادي lau anna awwalakum wa akhirakum inda yan farkon halitta na bayi na mutane gaba daya yan farko da wanda aka yi ta yi kuma da wanda za a yi har ƙarshen kiyama har ƙarshen duniya tun wanda aka yi tun adam har ƙarshen duniya duk wanda aka gaba daya ya ce yan farkon ku da yan ƙarshen ku kuma wannan wa insakum wa jinnakum mutane da aljanu gaba daya duka wa'annan halittu na mutum da aljini da farko da ƙarshe ya ce kanu ala ataka kalbar rajulun wahidin minku suka zamanto ku di wanda kowa imani ka ɗauka munzan salasalam ne a malaka jibril ne a diba wanda kowa imani a ce duniya gaba ɗaya na mutum da aljini ɗan horko da ɗan ƙarshe kowa imanin shi kamar imanin malaka jibril to yin haka Allah ce ma za da zalika fi mulki shay'a ba ku ƙara ba wani abu a cikin mulkin Allah ba abu da kuka ma Allah ya ce haka kuma ita ya ibadi ya bayina lau an na awwalakum wa akhirakum da ƴan harkonku da ƴan ƙarshenku wa insakum wa jinnakum da mutanenku da aljannunku kanu ala afajar albarajin wadda minkum a zaman to a dibon da kowa shagantaka a ce duk duniyar ko yan ƙarshe kowa kamar iblis yake akwai kamar shi iblis kowa kamar shi yake to yin haka Allah ya ce ma na ƙasa zalika fi mulki shai'a ba abin da zai rike mulki na ba abin da zai ma Allah ya ce ya ibadi ya bayina lau an na awwalaku da da yan warkonku wa akhirakum da yan ƙarshenku wa insakum da mutanenku wajinnakum da aljinun gaba daya qamu fi sa'idin wahid suka zo teren fili guda gaba daya aka taru kowa ya zo tun in warko a karshe mutum da aljani ya ce fasa'aluni kowa ya tambaye ni abin da yake so ya darji kowa ya zaba kowa ya da abin da yake so ya ce gaba ɗayanku Allah ce in ba kowa abin da yake roƙo kowa ba shi na shi ya ce yin hakan in na haka bai rage wani abu a cikin abin da yake nawa sai kamar yadda idan ka sa allura cikin teku ka ɗauko in ta rage teku haka yake ƙarshe suke cewa innama hiya a maluku uhusiha lakum thumma uwafikum iyaha faman wajada khairan falyahamdillah wa man zakara dalika fala yalumna illa nafsah yace da haka mutane ku sani kurin kowa ya ta kanshi aikin da kuka yi ne ake kididdigewa ake lissafawa kurin a duniya gidan aiki ne abinda kai ne ake rubutawa na alkhairi ko shari daga idan kiyama ta tashi wanda ya ga alkhairi a cikin kayan shi ya ma Allah godiya wanda ga kishiye shi kai zargi kowa zargi kanshi shi musa ce in takfuru antum wa man fil ardi jami'an idan za ku kafirce mu Allah ku da duniya gaba daya fa inna Allah la ghaniyyun hamid shi dai Allah mawdaci ne bai bukata kowa kuma hamid Allah cancanta yi a godin shi abun wanda ya kai a godin shi ya Allah ci gaba
ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله شك مما تدعوننا إليه مريب na'am mun ji bayani cewa Musa alaihi salam cikin umarni da Allah subhanahu wata'ala ya mishi wa zakirun bi ayyamillah na bayan ya tunatar da su da ni'imomi na Allah daga cikin kuma wasu abin da Allah ya yake musu tunatarwa da irin yadda Allah da wasu al'ummomi alam ya'tikum naba allazina min qablikum shin labari bai zo muku ba na al'ummomi da aka yi kahin ku labarin suwa qaumi nuhin wa adin wa samud wallazina min ba'dihim la ya'lamuhum illa Allah yace irin abin da Allah yayi da mutanen nuhu da ya musu talala kaman ba a komi su yi shagantakar su yi tsiyar iya kira bai fasa ba tsawon shekara duba musu ƙarshe kuna labarin da yadda Allah musu haka adawa kuna labarinsu gama garuru suna nan haka samudawa kuna labarinsu he ma ka haka cewa wallazina min ba'dihi da wasu al'ummomi da Allah ya hallakar bayan wa'annan da aka jero dan wani mai wani magana ne annabi Musa alaihi salam haka kenan an yi al'ummomi da dama tsakanin wa'annan annabawa da annabi Musa alaihi salam hela ce wanda shi la alamu min Allah wannan al'umma saura ba ma ga musu ba kuma Allah ya huda abun wannan sauran al'ummomi ma ce babu wanda ya san su sai Allah kura hatta da annabawan ba su labarin su yau baka sanin haka sai idan irin masu binciken kasashe ko duniya ko wurin tarihi zaga an samu wani gari ne gari ne ginanne tsari da komi amma ba ma ba su waye ba sani ba kuma an kare an ci duniya an kare a kasan kasa wala ka samu su ba yi ba ka ba wuri duk an kayi a barka wurin zaka ga kasa ce wuri ne ana rayuwa amma kasan wani ashe a ta duniya da aka yi gari ne aka yi ya ci kasuwa ya watsi ana tahiya a saman sabon duniya kuma al'umma ce aka yi amma babu da basu mata karda ire iren wannan ne kiran Allah ya al'umma ya halakar da al'ummi da dama wanda ma ba mu ma labarin su don ana dan gaya mana ne adawa samudawa mutanen nu mutanen shagaibu wannan ko ne ake gaya mana akwai da ma san Allah kai san kai kuma Allah ya gama da su dalilin mutunci yace wa'annan annabawa yace ja'atu rusulun bil bayinat wani al'ummomi da muka jero al'ummomin su sun zo musu bil bayinat da hujjoji annabi nuh ya zo da hujja salih hud ya zo salih ya zo sun zo da hujja bayanan na ayili wanda cewa yace faraddu aydihum fi afwahihim na malaman tafsiri na kama ganganun nan da aka ce sun mai da hannayensu a bakinsu shin ana ne sun yi shiru ne sun kyale sun ki magana sai wurcin gaskiya uku irin da aka cewa wasu malamin ta suna cewa irin da ake cewa mutum shit shit am haka ma'ana sun hana ma manzannin faɗin gaskiya ne sun yi ƙoƙarin hana wa'azin ko ku cewa cikin maganin tafsirin malamai a nan mai da magana bakinsu sun hoto sun hoɗe kishin abin da kiransu kiran sun ture sun yi raddin abinda ake musu kira na amsa kiran Allah Allah wa Allah Allah ce ne sun mai da hannayensu zuwa ga bakinsu wa qalu inna kafarna bima usritum bi fashe hujja masu cewa shine raddi ta wannan abin da ya biyo baya Allah ce sun ce inna kafarna bima usritum bi mu mun kafirce mun ki imani da abin da aka aiko ku da shi an ki ba imani ko bai zaune shi kai nan ba an ki ba imanin ke dun wazin ka ba a ji an ki imanin an ki ba yi mun ki ba ma yi ya kai da mu haka suka ce an ki mun kafir ce ma abinda kuke cewa an aiko ku da shi wa inna la fi shakkin mimma tad'una la ilayhi murib kuma mu kai gaba ɗaya ma muna dute muna ga aina ko aina ko ban Allah ke suna suna da shakka kan abun kina nan kina kin yarda da abinda kuke cewa ku manzannin Allah ne muna nan cikin kokonto ya za ki mu yarda mu mai kauya kan shakka Allah ci gaba قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض الله أكبر يدعوكم ليغفر بشر مثلنا تريدون تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين na'am yanzu mun ji labari Allah subhanahu wata'ala ya aiko da manzanni da hujjoji zuwa ga mutanensu sun ce a su ba su yadda an ƙi ba a yi muna ma shakka qalat rusuluhu sai manzannin wa'annan al'ummomi kenan kamar amsar da kowane manzo ya bada a filayi shak yanzu kan lamarin Allah ne kuke kokonto kan kaɗe ta Allah da ibada abin ta tamu Allah ka a gama shi da kowa shi ne ha kuke shaka kuke kamar ba gaskiya bane ba akwai akwai akwai mamaki Allah a ce ka bauta ma Allah kaɗai ka bi Allah kaɗai ka dogara ga Allah kaɗai haka mamaki kuma yanzu ba haka nan ka ce tauhidi kurum ka dogara ga Allah kurum ba da kada ta yi kunji suwa wadda a wasa rubutu da laya a wasa a suka ce wai daga ya za a yi a wasa kurum wani tauhidin kun zai wani zai tauhidin ku wani zai wani zai tauhidi ne ka ce a kama Allah ba ka ce a roƙi Allah a yi addu'a ma suna ga wani wajen suna ga abin bai isa ba wannan addu'a ba ta yi ba a kira Allah shi a he a ɗan gama zai ɗan wani abu yanzu ba ba zaune da ƙide Allah kiyaye ya ce suke ce suka ce musu suke nan maganar manzanni ga wani suke kira suka ce shi za a fi la shak yanzu a Allah ne yake da kokonto fatir samawati wal ard Allah makagin halittar samai da kasai Allah babu inda ga mudan fatir shi ka yanka shi babu inda ga mudan shi ne matan kan shi babu inda ga mudan a wuri kaza a shi ne matan kan shi babu inda gani kullu kuce na kaza ne ma koya Allah shi ne makagi shi fadar wanda ya kagi abin babu inda ga mudan Allah shi ne makagin halittar samai da kasai kuma Allah mai wannan iko ya du'ukum li yaghfira lakum min dhunubikum ya kamata ku hankalin ku wace, mai wannan ikon amma duk da haka yake kiran ku ya aiko da manzanni kuma kiran ke muku iya kiran ku ne dan ya gafarta muku kurakuran ku kafin ku hallaka san ku ne yake yi ya ku da manzanni su kiraye ku don ya gafarta mu kurakuranku wa yu'akhirakum ila ajalin musamma ya jinkirta muku rayuwa zuwa ga ajalin da ya ambata da ya so ya amshi rayukan duk da wannan bayani me suka ce musu qalu in antum illa basharun mithluna kajiwa kai kowa na kinan wanda ake kira suke raddin wannan magana ta manzannin Allah suka ce manzannin Allah kaiwa mutum ne kamar mu mana mutane ku kamar mu mutane ne kamar mu idan ku ce mana Allah ce kaza Allah ce kaza Allah ce kaza kaza mutu ku daya mutane ne kamar mu turiduna an tasudduna amma kana ya'budu aba'una kurin mun gane mun kurin so kuke ku kange mu ku raba mu abinda muka isko uwaye da kakanninmu na yi kurin eh so kurin kula mu da gargajiyar mu abin da muka gada uwa ya gano so kuke ku raba mu da shi kurin mu gano haka ne ma ya kira su akwai wasu nami ne a ba gargajiya ne abin da aka gada uwa ya da kakannu haka ake a garin nan aka so a bar shi a yi na Allah da manzon Allah shi ne kiran sunna abin gargajiya na gada Allah ya ce annabi ya ce sai da gargajiya eh lalle yankai haka to malam wani ma haka wai malam wani ma haka yi wa duk kudu a bari kuma ko shi wanku zo shi kuma abin ba ta kai ba ta kai mu ba ta ake ku bude qur'ani eh a qur'ani Allah ya ce kaza ku bude sunna annabi ya ce kaza to sunna waye sabo waye tsoho Allah ya shaida mu yawa Allah ya shaida mu wallahi alhamdulillah mutum Allah guda ka shari'a wallahi gode ma Allah kai kai abin so ajin haka ne ma ta ce zai dole abubuwan da abin yanzu kurin ku ce a kowa kuɗa zana tsaka rana da abin abin gaba da gada wani malamin sun gada duk su gano ku gano alhari ga ƙur'an nan larabci ne ƙur'an nan arabi ne kai sai yawanci ga ce ƙur'an ga sunan nan amma duk ya kan ki kace ka muna nan kan wa muka ganin Allah kiyaye kenan suka haka suka ce musu so kuke kurin ku kange mu ku hana mu bautar da muka isko uwaye mu na yi kuma kullum muna cewa wani azaba ko annabi Musa manzannin Allah ne fa'atuna bi sultanin mubin ku zo da hujja ku kawo aya za ta kula da ku manzannin Allah ne ne suka ce musu
قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله
نعم وعلى الله فليتوكل المؤمنون
kenan an nemi manzannin Allah su kawo da hujja ko qalat lahum rusuluhum sai manzannin Allah suka mai da amsa ga masu cewa su zo da aya an ji ba imanin ko suka ce innahan illa basharun mislukum eh yanda kuke cewa mu mutane ne kaman ku haka ne mutane ne kaman ku amma walakin Allah ya munnu ala man yasha min ibadi mutane ne kaman ku amma Allah yana wata baiwa ta manzanci ya zaɓi wani ya aiko da shi zuwa ga al'umma wannan baiwa ce Allah ya mana ya aiko mu zuwa gare ku wa ma kana lana an na'tikum sultan sultan abin da kuke nema mu zo da aya aya ba a hannun mu take ba aya ba ta wace muke mu abun ba nan bane ba ba ma iya zo muku da aya da ra'ayinmu da karan kanmu illa bi iznillah wannan Allah ne in ya so ya zo da aya ya Allah ya zo da aya a hannunmu amma abun ba a hannunmu bai ki eh kuma lamarin kurin wa ala llahi falyatawakkalul mu'minun da mahalin masu imani duk mai imani da Allah yake duk kai mun dogara ga Allah kwaram shi tsakanin mu da ku kwaram da wannan ga lokaci ya tayi ko Allah kai mu sakin ta insha Allah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته